بالله من الشيطان الرجيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون عمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء و... ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يست... وجعلنا ممن يستمعونك ويجيب دعواتك إنك سميع قريب مجيب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بركة مدساك سادوا أسافير ونن وني ميتار البركة نلا هدي goma da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da daya wanda ya yi daidai da uku da watan mayu miladiya haihuwar annabi isa ɗan na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2020 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a jiya mun kwana a aya ta 64 a cikin wannan sura mai tarin albarka fadin Allah madaukakin sarki amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahum ma Allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin yau za mu tashi aya 65 sai Allah ya ce قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون Allah ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun Allah ya ce qul ka faɗa musu ya shugaban halitta annabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi la ya'lamu al-ghaib la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba ba wata halitta a doran kasan nan ko kuma sararin samaniya da ta san alghaib ai abin da yake koyi abin da Allah subhanahu wataala ya koyo in annabi adam da aljannu shi ba wata halitta a duniya sama ko ƙasa da Allah subhanahu wataala ya bata ilimin gani babu ta illa Allah sai Allah ya istisna il muntaqi muqati sai Allah ce sai dai Allah subhanahu wataala ai ilimin ilimin gaibi gaba ɗaya na wajen wa yana wajen Allah subhanahu wataala shi Allah shine al-munfarid bi zalika wahdahu la sharika la shi Allah shine wanda yake banta da ilimin gaibi sanin abin da yake boye wannan Allah shine yake banta da shi ba wanda ya san abin da yake boye sai Allah subhanahu wataala da kana karanta alqur'ani mai girma a suratul an'am ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa indahu mafatihul ghaib ko mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu Allah subhanahu wa ta'ala gun sani dukkanin wani makullin abin da yake boye yake shi Allah shine wanda ya san al-ghaib shine wanda ya san abin da yake boye a suratul luqman Allah ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الله يتي إن الله عنده علم الساعة Allah kun sani ilimin sanin lokacin da za a yi tashin alkiyama yake wannan ayar malaman tafsiri suka ce Allah ya sako manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ne lokacin da kafirai suke tambayar manzon Allah wayaushe za a yi tashin alkiyama duk da ba su yi imani da alkiyama ba amma suna tambayar annabin Allah mata sa'a Allah ce yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha yas'alunaka an sa'ati ka'annaka khafiyun anha kaba kana koyi musu ne kima baka sani bin Allah subhanahu wataala to daga Allah yace inna Allah indahu ilmu sa'a ilimin sanin lokacin da za a yi tashin alkiyama rana da wata da kuma wato shekara shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san wannan abin abu guda Allah ya yi muna ya karantar da mu cewa za a yi tashin alkiyama irin juma'a shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta annabi Adam a ranar juma'a Allah ya sanya annabi Adam a aljanna a ranar Juma'a Allah ya fitar da annabi Adam daga aljanna zawwa duniya a ranar Juma'a sai manzon Allah ce wala taqumu sa'a kuma a ranar alkiyama ba za ta tsiro sai ranar Juma'a ma'ana inin alkiyama da za a yi tashin alkiyama cikin sa in juma'a ne to Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu jurkin da za a yi amma wa nemuwa wace a ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ya koye wannan abin inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin ma tas'a bima tas'a Allah subhanahu wataala ya koye ilimin alkiyama domin Allah subhanahu wataala ya saka kama kowane dan annabi Adam da abin da ya aikata sai Allah ya ce wa yunazzilul ghaitha cikin abin da Allah ya ciranto da shi ba wanda yake yi sai Allah Allah yana saukar yana saukar da ruwan sama ba wanda isa ya saukar da ruwan sama sai Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa ya'lamu ma fil arham kuma Allah ya san abin da ke cikin cikin mahaimace amma haifar mace Allah subhanahu wataala ya sani ya san tun jaririn tun lokacin da maniyin ya haɗu da nata Allah subhanahu wataala in ya kaddara ɗa shi Allah ya san abin da za a samu namiji ne ko mace amma a wannan lokacin likita baya iya tabbatar maka duk in an yi ekokin da za a yi a rayuwa cike wata ɗaya wata biyu ba za a iya tabbatar maka abin da ke cikin ba cikin mace sai bayan watan wata uku da wani abu zuwa wata hudu lokacin da Allah ya ƙare halittarsa san zuwa wata shidda wata hudu sai a tabbatar maka da abin da ke ciki namiji ne ko mace amma shi Allah tun lokacin da mace ta ke ciki Allah ya san abin da za ta haifa sai Allah ya ce wa mata da bi nafsun ma za nafsun ma za ta ce gada ba wata rai a duniya da ta sai irin aikin da za ta yi a gobe ba wani mutum a rayuwa da zai faɗa maka cewa shi tun kakin tun yana karami ya san cewa ga irin aikin da za shi aikin alkhairi ko shari ya san shi lebari ne ko kuma dan kasuwa ya san shi fansolan ne ko kuma shukar ne ba wani wanda ya san duniya sai Allah wannan a duniya sai Allah subhanahu wataala domin shi Allah shi ne kirar ba ayyukan nan annabi Adam wani sai ya taso sai Allah ya damu tun can tele a littafin Allah Allah ya rubuta shofar zai taso wani kuma Allah ya rubuta mai commercial wani kuma dan kwadago ne da ko zashi wani kuma wato vendor ne sayarwa yake wani kuma kamun kihi ne aikin sa wani kuma sai Allah ya sa karantarwa ne wani kuma bai da aikin komai sai karatun alqur'ani kaga shi Allah shi yake rarraba ayyuka sannan kuma gobe kiyama kowa ya ga gidansa ba wanda ya san wannan abu ba wanda ya sani a cewa gobe alkiyama aljanna zai shiga ko kuma wata babu wanda ya sani wannan abu ne wanda ilimi ne na Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut kuma babu wata rayuwa da ta san inda za ta mutu ta ce ka ce ni zan mutu gida ko kuma zan mutu a wajen kaza ba wata da ta san inda za ta mutuwa ba duniyar nan wannan anan kin wanda zai ce maka shi ya san garin da zai mutuwa ko ya san wurin da zai mutuwa ko ya san lokacin da zai mutu ba wanda ya san ranar mutuwar shi kai daga san baka san ranar haihuwar ka ba abin da ya faru haka ranar mutuwar ka san shi ba ba wanda ya san ranar haihuwar shi shi ga irin abin da ya faru sai da a baka tarihi to haka ranar mutuwar ka ma ba za ka san ranar mutuwar ka ba wannan abu ne wanda Allah ya ɓoye shi mutuwar ka kai dai baka sani ba wataƙila yanzu nan bayan awa ɗaya wataƙila bayan minti goma sha biyar wataƙila nan da sati shekara ɗaya shekara sha biyar shi dai Allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan abin amma kai baka sani ba kuma ba shakka sai ka mutu sai Allah ya ce inna Allah alimul khabir tabbas Allah masani akan dukkanin abin da yake shahi ya shahi ɗiyan annabi adam Allah ya san wannan abin sannan kuma khabirun mai ba su labari ne game da aikin suka aikata a gobe alkiyama Allah ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ka faɗa musu ya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba wanda ya san gaibi a sararin samaniya hatta mala'iku bayan Allah na gaibi san gaibi ba haka aljannu san gaibi ba haka mutane ba san gaibi ba Allah ce illa Allah sai Allah ya istisna'il munqati sai Allah ce sai dai Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mutafarrid bi ilmi al-ghaib shi Allah shine wanda yake banta da ilimin abin da yake boye sai Allah ce wa ma yashkuruna ayyana yub'athun sannan kuma babu wanda ya san ba wata halittar take sama ko kuma da take kasa da ta san lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai tashi al-qiyama التي ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة sanin inin inin alkiyama sanin radda za a busa tsaho sanin radda mutum zai yi mutuwa Allah ta thaqulat ya yauni ilin ilimin wannan abun abu ne mai yauni akan dukkanin halitta da ke zage sammai da kuma halitta da take cikin ƙasa su ma kawai umarni suke jiran Allah subhanahu wataala ya ba su Allah ce la ta'tikum ita fa alkiyaman nan la ta'tikum ba za ta zo muku ba illa baghta sai kai kana cikin shagali wani na kasu wani na saye bai miƙa kuɗi ba a musu kiyama wani ya sayar bai karɓa ba wani na sabon Allah wannan karatun alƙura wannan kaza aka Allah ce la ta'tikum illa bakta kai tsaye surprise din mu ne Allah za shi da alƙiyama gaba ɗaya sai kowanne ya mi ya faɗi ya mutu to Allah yake cewa wa ma yashkuruna ayyana yub'athun ba wanda ya san ranar da zai mutu ko ranar Allah subhanahu wataala zai tada mutane sai Allah ce balid daraka ilmuhum balid daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi shakkin minha bal hum minha amun Allah ya ce bal daraka ilmuhum fil akhira bal hum fi shakkin minha bal hum minha amun Allah ya ce bal daraka ilmuhum ilmin kafirai da basu yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba iddaraka ilmuhum ilmin su ya takaita ya tsaya game da lahira abinda ya shahi duniya da suna iya ganewa amma alkiyama Allah ce wallahi ilmin su bai kai can ba su gano su iya bincike su iya research ta yadda za su tabbatar wa duniya cewa gare da za a yi tashin alkiyama ai ba kamar irin abin da ya shafi haihuwa ba ne likita na iya ba mace sati biyu a cinan da sati biyu za ta haihu amma alkiyama ba baturen da ya isa ya ce maka gara da za a yi tashin alkiyama Allah ce bali daraka ilmuhum shi da ilimin su sun kasa ilimin nasu ya kasa hango kuma ya kasa gano da za a tashi alkiyama kuma ilimin su bai ma kai ilimi ba dawo ma utitu min ilmi illa qalila ilimin da Allah ya ba su kadan ne su turawa to Allah ce kafirai ilimin su ya kasa ya gasa akan sanin ilimin da za a tashi alkiyama ba wanda ya san da za a tashi alkiyama sai Allah subhanahu wataala kadibi sahabi eh, sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda hadisin da ya hakaito hadisi mai tsawo a Bukhari da Muslim hadisi tun arba'un da muna ganin sa a ƙasa ƙasa lokacin da mala'ika jibril ya zo karantar da al'umma addini tambayar manzon Allah ya ce mata sa'a annabin Allah ya shi za a yi tashin alkiyama ya rasulullah mata sa'a yaushe ne alkiyama za ta tsayu mai manzon Allah ya ce masa sai annabi sallallahu alaihi wa sai ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda yake tambaya wanda ake tambaya bai wanda yake tambayar sani ba ma'ana ni da kake tambaya ban san alqiyama ba kamar da kai ma ba san alqiyamar ba kai an mala'ikan Allah ne mala'ika kuma cikin zaɓaɓɓun mala'iku wanda Allah ya zaɓe ku baka san alqiyama ba haka ni ma annabin Allah ne zaɓe ban san alqiyama ba dan Allah in annabin Allah mala'ikan Allah bai san alqiyama ba lokacin da za a yi tashin alqiyama wa zai baka labarin labarin da za a tashi alkiyama babu shine Allah ya ce bari daraka ilmuhum bil fil akhirah hakikan ilimin su su kafirai ya kasa sannan kuma ya kai an kai karshen ilimin su game da sanin alkiyama sai Allah ya ce bal hum fi shakkin minha kai su dai kafirai suna kwankwanto suna ma shakka excessively sai tashi alkiyama wannan jur da ake cewa za a tsayu gaban Allah tsirara maza da mata Allah ya kawo shugabin ne da mala'iku da talakawa da aljannu da dabbobi duk kowanne Allah ya taka masa da aikin da ya aikata in aikin alkhairi ya ga alkhairi in sharri kuma ya ga sharri wannan inin Allah ce su suna kwankwanto ba su gaskata shi ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce bal hum fi shakkin minha suna shakka suna masu kwankwanto ba su yarda ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce bal hum minha amun sun gaba tashin alkiyama Allah ce su suna cikin ɗemuwa ba su gaskata ba sun rasa da za su yi ba su gaskata ba ba su yarda kun ba sa cewa haka ne kuma su ce ba haka ba ne Allah ce suna cikin shakka sun ɗimo ce da mai tashin alƙiyama sai Allah ce aya ta gaba وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا إذا كنا ترابا وآباؤنا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين الله أكبر الله يقول وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين Allah ya ce wa ƙalar ladina kafaru waɗanda suka kafirta suka kafirce suka butulce wa bin Allah subhanahu wa ta'ala ba addini ba sallah ba salati ba zakka ba su yarda da Allah subhanahu wa ta'ala ba suna inkarin tashin alkiyama suka ce wai a idza kunna turaba yanzu bayan mutu su tabbata sun tabbata ita wannan mutuwa akwai ta amma abinda kafiri bai tabbatar bai raba shine wai eske in ya mutu Allah zai tada shi Allah har Allah yake nuna masa cewa wai halittar farkon ku bai zaman to mai wuya ba sai tada ku ai wanda ya halicce ku farko in ya ga dama kai tsaye sai ya maida ku tun babu ka sai ya yi ka yanzu kuma an same ka sai ya kasa maida ka impossible Allah ce wa qala alladhina kafaru kafirai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a idza kunna turaba yanzu bayan mun riga mun mutu an sanya mu cikin kabari mun zama turdaya har mun zamanto ƙasa ƙasusuwan mu sun narke wa aba'una da uwayen da suka rige mu mutuwa tun shekara tun tun shekara da aru aru da suka mutu a inna la mukhraju ce annabi ko gaskiya kake yi fadar ka akwai gaskiya cewa Allah ka zai iya fitar da mu daga cikin wannan kabari bayan mun mutu a idza kunna turaban yanzu idan muka zamanto ƙasa mun zamanto tutaya ƙasusuwan mu su riga sun narke Allah naka zai iya fitar da mu wa aba'una da iyayenmu da suka mutu shekara da shekaru wani ma bai san inda kabarin baban sheke ba wani wurin kaburan ma sun koma gidaje wanda bai da ke karamin tunani sai ce ka haka nan nawa shekara da shekaru mutuwa ake kai mutuwa su ake kai kuma hanyar babu wanda aka tayar sai suka ce laqad wa'idna hadha hakikan kai annabin Allah ka sha mana alkawalin cewa in fa muka mutu Allah zai tayar da mu ba ma kai kaɗai ba wa aba'una nahnu wa aba'una min qabl har da iyayen mu kafin ka zo annabawan da suka huce gabin ka da suka zo suka ce su ma annabawa ne duk da ba da su ba su ma sun shayi wa uwayen mu alkawalin cewa in aka mutu Allah zai tayar da mutane to in ko da gaske ne kakannin kakannin kakannin kakannin kakannin mu da suka mutu to a tayar da su to ce in haza illa asairul awwalina wannan dai kai wasa ce annabi kake wannan kawai dai wata wasan an yara ce tatsuniyar mutanen farin ce ta zo ta komo ce kake bamu labari ba gaskiya bane inda Allah ka ya iya tada mutane ko ina mutanen wane ina su wane ina su wane dan Allah bai tada su ba to su gane da cewa shi Allah subhanahu wataala yana tsara ko ya tsara komi da kuma komi yana tafiya ne tsare da Allah ya tsara shi ai lokacin tashi in yayi ba suke cewa Allah subhanahu wataala a tashi ba kamar da lokacin mutuwar su in yayi ba wanda ke cewa Allah na gaji da zama duniya ya Allah ka kira rayuwa ta babu shi duk tsohon shi wallahi da mutum zai shekara dubu a karamar Allah a duniyar nan wallahi yayi kadan ya ce duk da tsohonsa roƙo yake ma shi in ya samu ƙari ma wani aka samu wanda suke mu Allah ya nuna muna armin jikokin jikokin su ba damu aure za su ce muna addu'a Allah ya nuna muna auren jikokin jikokin su sau da rayuwar ana son ta ana son rayuwa to Allah subhanahu wa ta'ala tsari ya tsara al'amari ba wanda zai zo ya ce wa Allah ni Allah duniya na da zama Allah a tafi da ni kamar da kasan ba wanda ya ce wa Allah na gaji zama cikin cikin mahaifiyata duniya nake bukata ganin daman Allah ne Allah ya tsara radda za a yake ka zo duniya haka ganin daman Allah radda Allah ya ga dama ku suka ba duniya kuma wallahi ba a shawara da kai kuma daga kai sai aikin ka wallahi Allah ya samu dace in hada illa asatirul awwal suka ce kai wannan dai ta zo ta komo ce kawai annabi yake yi inna ana tayarwa da an tada mutanen fari kakannin mu da aka bamu tarihi ba mu san su ba ai da an jira mun gansu sai Allah ya ce qul siru fil ard fanzuru kayfa kana aqibatul mujrimin wala tahzan alaihim wala تكن في ضيق مما يمكرون الله يتي قل سيروا في الأرض كغاية مسيا النبي الله النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كفدا مشركا مكة كافر بس إيمان دقيبا يا كده أوان وأزي الله تكفدا ودك وندكافر أزامنك سيروا في الأرض الله تكوي تفيا ku tsaya ku yi wayoyi a ran tafiya malam bahaushe ce wayoyi a ran tafiya Allah ce ku ce musu su tafi su yi yawo a cikin wannan duniyar siru ku tafi fil ardi a cikin wannan duniyar ku je ku karatun duniya ku yawo ta kasashen duniya daban-daban inji Allah subhanahu wataala kusan tafiya yawon duniya yawo cikin kasashe na sa mutum ya samu wata fatafa da hadara wanda bai da ita a baya wanda yake tafiya yana yawace yawace kasashen duniya irin wayewa da zai samu har ta mu'amala da mutane kai da kake nan daga nan kana nan kasuwar tawa wala da zaka same ta ba wani abu sai cikin yawo Allah ce kul ka gaya musu siru fil ardi ku tafi a cikin kasa fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin Allah ce ku je ku tsaya ku lura ku duba dubi na lura kaifa kana aqibatul mujrimin ya ƙarshen dukkanin wani dan ta'adda wanda yayi laifi yake karewa duk wanda ya kareta Allah subhanahu wataala ya kareta annabawan Allah Allah ce ka tsaya ka lura ka hankalta da kyawu ya ƙarshen sa ya kasance yi mutanen annabi nuhu annabin Allah wa'azi yayi musu su karyata wa'azi ya ƙarshe su kasance ruwa fa Allah ya turo musu ruwa da ruwa aka halakar da su abinda baka iya rayuwa sai da shi ruwan nan da baka iya rayuwa sai da su ruwan Allah ya halakar da su da shi gaba ɗaya ina mutanen annabi lotso luwadi su kai kadai sun karyata annabin Allah sai da Allah ya sa mala'ika ya cire garin su aka yi juyin waina da garin su aka yi musu ruwan duwatsu mutanen annabi salih mun gaida Allah ya musu a baya Allah tattara su yayi sai Allah ya turo azaba ta watan wuta aka kona su da mutanen annabi Musa fir'auna da ruha aka halakar da shi da ba karuna kuɗi ne Allah ya bashi amma Allah ya kifse ƙasa da shi duk wani kafiri a duniya kai ka dibi sunan Abu Jahal nan kusa kusa zamanin annabi Muhammad iri yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu Allah ya cirya musu watan gadar dare sai suka zo suka karyata annabin Allah suka so kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare su da aka zo inin badar wallahi sai kowa aka sai ka tausaya musu ya da Allah ya halakar da su Allah ce ka gaya musu su je kowanne kafiri ya je ya diba ƙarshen azzalimi a duniya wallahi babu kafirin da taba kafirci a duniya ya kare lafiya a rayuwa babu shi ba ai kuma za a taba yi ba ai tun da Allah ya halakar da mutanen farin kukin na in kuyi kafirci abu ne mai sauki sai Allah ya halakar da ku in ma ko me sun mutanen farin sun fi a duk abin da muke takama da shi a yanzu abin da mutanen baya suka yi da tsageranci wallahi ba za mu iya yi ba duk tsagerancin tsagera a wannan lokaci duk iskancin ne iskanci a wannan lokaci duk shedancin shedani a wannan lokaci bai iya yin abin da mutanen baya suka yi na kafirci ba sai dai kai kokoi wallahi haka kuma duk imanin mai imani duk karatun mai karatun qur'ani mai karatun qur'ani duk tasbihin mai tasbihi duk haukalan mai haukala ba kai rukun ba za ka taɓa iri yadda mutanen baya suka yi ba ai cikin aure da jiya muke yan uwa an zo ƙarshe wallahi an zo ƙarshen wasa duniyar ta zo ƙarshe to Allah ce قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين سلت ولا تحزن عليهم كدك دامو كدك شجر داموا يا النبي الله جمد سو كدك شجر داموا دن كاتر انت بس سكيديا التي فلعلك باشئ باشئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا أسفا annabi na kokarin halakar da rayuwarsa na kokarin sa kansa damuwa da za ta halaka sa sai Allah ya kira wa manzon Allah ya ce ba mu dora maka ba abin wa ma alar rasul illa albalag abin da muka dora akan ka shine ka isar kuma Allah ya shaida annabin Allah kayi wa'azi Allah ce wala tahzan kar ka damu da irin abin da zai faru da sunan gaba na azabar Allah subhanahu wataala kuma kar ka damu don su ki imani da Allah subhanahu wa ta'ala wala ka ku fi daikin kuma kar ka shiga cikin kunci na rayuwa min ma yankuru na game da irin makircin da suke maka bawan Allah idan kana wa'azi idan kana karantar da tafiya wannan ta alkitabu wa sunna wallahi kar ka damu kar ka shiga rayuwa ka kar ji kunci dan an kama ka tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala dan an riƙe ka kayi wa'azi an kulle ka an saka gidan kaso wannan ba abin damuwa bane kafin a saka dubu an sanya su ta wannan hanyar kai me ke zaka damu kuma sai ka gode wa Allah kai hamdala ka gode wa ubangi subhanahu wataala da Allah ya sa kai an kama ka ne dan ka ce qala Allah qala rasulullah wani fa gidan kaso da yake yi wallahi sata ne ke ba kai sata ba wani gidan kaso da yake yi zina yayi wani kuma kudin mutane ya cuta wani kudin kasa ya canye kai ba ko daya ta dai ce Allah ya ce manzon Allah ya ce aka kama sai kai wa Allah godiya Allah ce kakka damu kada kunci ya shiga zuciyarka na suna shiga maka makirci sai Allah ya ce
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي الذي تستعجلون Allah sarki وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون Allah ya ce wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin Allah ya ce wa yaquluna za su dinga faɗa muku su dinga maimaitawa bitikrar suna tambayar ku wai mata hadha alwa'd yaushe ne wannan alkawarin da Allah zai tada mutanen farko da mutanen ƙarshe yaushe ne Allah zai tada mu ya tambaye mu siyasar da muka yi da kuma jagoranci da muka yi kudin da muka canye Allah ya yi wato Allah subhanahu wata'ala ya bincike mu akan sa waye shi ne za a tambaye mu akan wannan Allah ce in kuntum sadiqin in har da sai kuke ku annabawan Allah ne ku malaman gaskiya ne to yaushe ne za a yi wannan abu Allah ce kul ka faɗa musu asa an yakuna radifa lakum ba'du alladhi tasta'jilun ya kusa saura kilis saura kaɗan in ji Allah subhanahu wa ta'ala abin da kuke gaugawa kaɗan daga cikin abin da kuke gaugawa Allah ya ce isu muku Allah ce kula asa an ya kuna radifa lakum ba'dul ladhi tasta'jilun kaɗan yayi saura ka faɗa musu saura kiris inji Allah subhanahu wataala abin da suke jira suke gaggawa na azaba na Allah ya azabtar da su Allah ce faɗa musu lokacin kuɗai yana kusa kware inji Allah subhanahu wataala malaman ta suka ce ai lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kawo mutanen Quraysh mutanen Makka mushrikan Makka suka fito a yakin Badar ai da in daga cikin azaba Allah ya sanya mutuwarsu a hannun masu imani sai Allah ce wa inna rabbaka tabbas ubangijinka ba shakka ubangijinka mahalicinka la zu fadlin ala nasi ma'abucin falala ne Allah subhanahu wata'ala ya yi falala ya yi baiwa mai ɗimbin yawa alan nasi akan mutane ai falalar da Allah ya waɗin annabi adam wallahi ba sa girmuwa Allah ya yi ka kyakkyawa cikin fi ahsan fi ahsan fi fi fi ayi suratin ma sha'a rakkabak idan Allah ya halice ka kyakkyawan nan in kai mushi ƙara kyawu ya maka idanu guda biyu masha Allah ya maka haƙora don ka tauna ƙashi ya maka ba halshe dan ka ɗanɗana ya maka labba da Allah ga dama sai fa Allah yi ka babu lebu haƙora gaza gaza ga sunan amma cikin hikimar Allah da kuma Allah yana son ka yi kyau sai Allah ya yi ta ya yi maka labba ya rike wa'annan haƙora aka yi maka hannu farce guda biyar kowanne da irin aikin da yake aikatawa aka yi maka cini ka taka ka je masallaci ka taka ka je makaranta ka taka ka je kasuwa wani kuma sai ya taka ya je bot wani ya taka ya je wajen karuwanci wani ya taka da tuna sai ya je wajen zina Allah ya maka ciki ya maka irin jihaz kina da kirko cikin cikin mutum ya jihazul hadami wanda in ka ci abinci yana yana narkar da abinci inji ne mai narka abinci cikin cikin ta inji wa a cikin jikin mutum wanda ke narke abinci a karmakalla ga jihazul tanafus inji wanda yake kai kana respira kana respire kana shida kuma sai Allah ya maka jihaz wanda zaka dinga fito da zanta kai bawali ke bayan da in Allah ya sa wannan jihaz din ya toshe Allah zaka yi wa ma aya zakin ta duka wannan Allah ya shiga amfanin kanka Allah ce mai baiwa ce ya maka sama ya maka ƙasa ya maka uwa ya maka uba ya maka ɗanta ya maka mata kuma sai Allah ya baka jari kana juyawa da su dan Allah Allah ya baka falala ba kuma sai Allah ya ƙara fifita ka ya sai ga cikin musulmi kuma musulmin ma ahli sunna wallahi ka gode wa Allah sai Allah ce walakinna aktharan walakinna aktharahum la yashkuru sai dai mafiya yau mutane ba sa gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mafiya yawan iyan annabi adam masu butulci ne wa Allah ba sa godiya wa Allah kai tun irin abin da Allah ya musu wani ba Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi mace Allah ya bashi iya amma dan Allah ya bashi kuɗi gane ki Allah bai komai a rayuwa ba wani Allah ya bashi kuɗi Allah ya bashi lafiya dan Allah ya bashi mulki ba gane ki Allah bai komai ba a rayuwa dan ne zai bauta wa Allah wani hobbak ne Allah ya haranta mai bak bak ne Allah ya bashi ba sai ki tuwa sallar ya bashi wai bak yake nema sallar mi za shi wannan kuma kasuwanci ne dukiya ce ke shigowa sai ga sallar mi zai tahi ana ciniki ya sai sallah ya bata lokaci ai abu ƙarfe biyu ƙarfe min ba ta yi ba kuma la'ika mutuwa ya zai ɗauki ransa sai ya je lahira kuma bai sallar azhar ba Allah ya sauke Allah ce mafi yayi wa mutane ba sa godiya domin godewa Allah ka gode nemar da Allah subhanahu wa ta'ala maka abin wanda ake da bukata a rayuwar dan annabi Adam sai Allah ce wa inna rabbaka وإن ربك لذو فضل على الناس وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين Allah ya ce wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linu ubangi subhanahu wa ta'ala ya san irin abin da zukatan su irjin su yake boyewa da kuma abin da suke boye suke bayyanarwa duk abin da zakakin kai tunani ka furto shi a baki shi Allah ya san abin da kake buguntawa a zuciyarka Allah ya san abin da zuciyoyi irji yake boyewa da kuma abin da yake bayyanarwa kana nan mutum kana son shi a baki amma a zuciya haka bane Allah ya sani wallahi Allah subhanahu wataala ya san duk abin da muke boyewa har ma Allah yake cewa sawa'un sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi duk ɗaya ne ɗaya yake wajen Allah ko ka ɓoye zance a zuciyarka ka fito ba ko kuma ka bayyana shi Allah ya san wannan abu ai duk abin da zuciyarka za ta wasa wasa maka shi Allah ya san wannan abin ta yi ni da nake zaune ta da kai ban san shi ba ban ma san shi ba amma shi Allah abin da kake tunani Allah tun ya sani kana zaune kana tsara yadda za ka yi ka ka'inci ka yaudar dan uwanka musulmi Allah ya sani kana zaune kana tunanin yadda za ka yaudar yar mutane Allah ya sani kana zaune kana tunanin za ka yaudar talakawanka Allah ya sani kana zaune kana tunanin za ka bunƙasa ci gaban al'umma wallahi Allah ya sani duk abin da ka ɓoye a zuciya duk abin da ka ɓoye bayanar a zuciya abu ne wanda sananne ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya san abin da ke cikin zukatan ɗiyan annabi Adam sai Allah ya ce wa ma min gha'ibatin ba wani abu in ji a rayuwa ibn mas'ud ibn abbas Allah ya ƙara masa yarda yace ai ma min shay'in ba wani abu a duniya fis sama'i da yake sararin samaniya wal ardi da yake kasai guda bakwai a duniya illa fi kitabin face yana cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ka gani a duniya abin da ka sani da abin da ba sani ba wajen Allah rubutacce Allah ya san da shi alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard inna zalika fi kitabin inna zalika ala Allah yasir Allah ta shin baka gani ba abin da ke cikin sammai abin da ke cikin ƙasa inji Allah ya ce duka wannan abin rubutacce ne mu wajen su Allah Allah ya ce mun san komai mun tsara gobe kuma abu ne mai sauƙi wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya san duk abin da ke faruwa a duniya amma kai fa sai ka sa rajiyo ka saurara wani abin ma sai ka sa rajiyo ka saurara baka ji shi ba amma shi Allah ya san wannan abu sai Allah ya ce inna hadha إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم Allah ya ce inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthar alladhi hum fihi mukhtalifun Allah ya ce inna hadha alqur'an tabbas lalle wannan alqur'ani da manzon Allah yake karantawa da kuma bayan Allah suke ta karantawa a yanzu manzon Allah ya karantar sahabbai suka karantar tabi'u tabi suka karantar har yau malumai bayan Allah Allah ya kara musu daraja da imani suna karantarwa Allah ce ya kusu yana labarta maka yana karantar da kai kusas labarai nawa na bani Isra'il Allah ce akthar alladhi fihi akthar alladhi hum fihi yakhtalifuna wani sun fi kowa sabanin jayayya game da alqur'ani na su yahudawa Allah ce game da alqur'ani banu Isra'il yahudawa da nasara Allah ce sun fi kowa jayayya a cikin alqur'ani yahudawa sun ƙetar iyaka yahudawa sun canza sun yi sako sun tabbata da addinin Allah nasara su kuma suka wuce gona da iri wajen ibada sai Allah ce to shi wannan alqur'ani yana ba da labarin irin labarin banu isra'il Allah ce sun fi kowa sabani a duniya sai Allah ce wa innahu lahudan wa rahma shi alqur'ani shiriya ce kuma rahama ce tausayi ne inji Allah subhanahu wataala amma ba ga kowa ba lil mu'mini daga masu imani mai imani ne alqur'ani ta zamanto shiriya gare sa yaji an ce Allah ya ce ya rike abin da Allah ya ce ya aikata ta yi cikin abu guda goma da yaji an ce Allah ya ce ya rike wata kila ɗaya zai kai shi aljanna haka ya zamanto shiriya gare sa Allah ce wa rahma kuma tausayi ne alƙur'ani yana tausayawa rahama ce shi alƙur'ani rahama ce domin karanta alƙur'ani rahama ce sannan kuma alƙur'ani zai zama to mai ceton ka gobe alkiyama shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace za a zo da alƙur'ani da kuma masu karatun alƙur'ani a gobe alkiyama alarammomi ku kama jiki annabin Allah ya ce za a zo da alarammomi a gobe alkiyama ga kuma alkur'ani alkur'ani zai ceci masu karanta shi in ci annabi Muhammad a wata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi suke cewa suratu baqara da ali imrana za su suna jayayya suna rikici gaban Allah subhanahu wataala kowace tana neman Allah ya bata belin mai karanta su baqar da ce ya Allah mutum ne mai yawan karanta ni a duniya ya Allah a bani belin shi ali imrana da ce ya Allah ya fi karanta ni ni nake bukatar belin shi nan sai alkur'ani duk wani littafi da zaka dauko na wani roman roman ka karanta wallahi aikin banza ne alkur'ani rahama ce kaga wanda ya karanta shi ya zama rahama gare shi sanan manzon Allah ce za a ce wa wanda yake karanta alkur'ani bayan Allah ya sanya shi aljanna shi kai ya samu wannan daraja cikin aljanna makaranta alkur'ani Allah zai ce wa makaranta alkur'ani ka karanta iya kuɗin ka iya shagalin ka cikin aljanna iya tilawaka iya matsayin ka cikin aljanna mutum na karantawa Allah ce ikra warta waratil kama kunta turatil fid dunya za a ce wa mai karatu alkur'ani rera alkur'ani Allah rabba ya dinga kwararo ayoyi cikin aljanna yana karantawa yana ƙara matsayi cikin aljanna yana karanta yana ƙara matsayi cikin daman kategori kategori ne mutum na karantawa yana ƙara matsi cikin aljanna sai lokacin da ya zo dab an kai ƙarshen haddasa sai Allah ya ce masa nan ne ƙarshen gidanka cikin aljanna ba wanda ke da daraja wannan sai makaranta alkur'ani uwa ya ku tashi ku karanta da ɗiyanku alkur'ani a wani hadisi manzon Allah ya suke cewa wanda yake karatun alkur'ani almahiru fil qur'ani ma akramil barara wanda ya kware gwani wajen rera alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya shi tare da alkiramin farara mala'iku masu daraja mala'iku masu girman daraja Allah zai hada su ka zo duniya ba ka iya karanta alkur'ani kun baka jin haushi amma in aka dan turanci waje mutum ya sa ya ce f sai ya sa fe haka mutum take shi kamar ya saban Allah subhanahu wa ta'ala wadan bai iya turanci ba wai wanda bai iya turanci ba kana ganin shi ba kauye alhali ba katon ba kauye da ke cikin tashin hankali duniya da lahira kamar da bai san alkurani ba wallahi in kana neman ba gidaje na karshe ba kauye na karshe wanda a bashi alkurani a ce karanta bai iya karantawa ba kalibi irin tsohin ma'aikatan barikin mu na Niger karin a shekarun baya malam masallaci sai ga su sun taru kowanne daga DJ sai Kozon sai wace ce amma sallah ta gagare su bayarwa wallahi ba su iya karatun Qur'anin bane ba su iya ba ba su iya shi ba an sa su a makaranta allo su tsaya su yi karatu suna ta tsigeranci sai aka girma ba a san alkur'ani sai daga ga zuciya su ba tausayi ai mutum in ya karanci al- duk iskancin mutum ya karanci alkur'ani ka gan shi akwai tausayawa tare da shi to Allah ce tabbas shi wannan alkur'ani shiriya ce da wanda yake karanta shi musamman a wannan watan ramadana Allah yana lillinka maka lada sannan wa rahma kuma akwai tausai shi alkur'ani rahma ce lil mu'mini ga masu imani ji Allah sai Allah ce inna rabbaka tabbas ubangijinka ba shakka lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya qadi bainahum zai rarrabe a tsakanin su suwaye su yahudawa da nasara banu isra'ila kenan Allah ya ce inna rabbaka yaqdi bainahum bil haqqi ay bi hukmihi Allah subhanahu wa ta'ala zai rarrabe da hukuncinsa a gobe alkiyama sai da Allah ya kira inin alkiyama ya ce yawmul fasl ranar rarrabewa ranar da za a rarrabe mutanen kwarai da mutanen banza ranar da Allah zai rarrabe yan aljanna da yan wuta bi hukumihi da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da hukuncin Allah zai yi wannan sai Allah ce wa huwa al-aziz al-ali shi Allah al-aziz mabuwayi ne fi intikami lokacin da ya tashi ramuwar gayya Allah ya buwaya in kai wa Allah tsageranci daya in Allah ya tashi mai da maka sai zan abin tausayi wallahi kuma al-alim shi Allah masani bi af'ali ibadihi wa aqwalihim Allah ya san irin duk aikin da muke aikatawa Allah sani yake kuma duk abin da muke faɗa na faɗi Allah ya sani wallahi sai Allah ya ce fatawakkal fatawakkal ala Allah innaka ala al-haqqil mubin Allah ce fatawakkal ala Allah ya annabin Allah fatawakkal ka dogara wa Allah subhanahu wa ta'ala cikin al'amuranka ka mai da ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya Allah ya zai maka jagora kakka damu da kowane dan farki rike Allah shi shi kadai in Allah ka rike Allah matukar rikewa sai Allah ya ka maka taimakonsa fatawakkal ala Allah innaka alal haqqil mubin Allah ce manzo Allah tabbas kana akan gaskiya kana akan alhaq gaskiya mubini kuma take bayyananniya Allah ya bayyana cewa bin alqur'ani shine gaskiya wanda ya kuma ya kauce wa karantawa alqur'ani yana tabbata Allah ya kare mu da bata ka rike alqur'ani da manzon Allah yake karantawa Allah ya ce manzon Allah rike alqur'ani nan ka dogara da Allah akan gaskiya kake yi dage ita bauta wa Allah subhanahu wataala wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin wannan abin da kake rike da shi alqur'ani Allah ya ce gaskiya ne alqur'ani gaskiya ne sannan kuma bubin Allah ya bayyana komai a cikin alkur'ani alimahu man alima wa jahilahu man jahila wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ta sauran gare sa ya shi zuwa karatu ya san wannan abu sai Allah ya ce
innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idha ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم نعم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون Allah ya saka Allah ya ce innaka la tusmi'ul mauta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah yake mukhadaba da shi Allah ya ce innaka lalle ke annabin Allah la tusmi'ul mauta ba ka ji yadda wanda yake mamaci ba ka ji da su abin da zai amfani da su ai wanda yake cikin kabari baya jin wannan da'awar ana karantar da wanda yake raye ne ma'ana ka yi kokari dan uwa da ake maka wa'azi ka yi amfani da wa'azinka dan in ka mutu wa'azin baya maka amfani ka yi kokari qur'an da kake karantawa ka ɗabi'antu da shi da in ka mutu wallahi baya maka amfani ba ka ɗabi'anta da shi ba Allah ce innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa sannan kuma baka jiyar da bebe wanda yake baya ji da kiran in ka kira kurma kurma wanda yake bebe bejin ka in ya juya baya Allah ce in ka kira shi baya ji jama'a ba haka bane ka wada ka gani wanda yake kubebe baya ji Allah ce idan ya juya ba yana tafi dan kayi kuwa wane kai baya jin ka aka duk wanda ya kafirce ya rinka cikin kafirci duk irin wa'azin zaka maka zaka masa wallahi baya jin ka Allah ce wala tusmi usumma du'a ba ka ji yadda wanda yake daidai lokacin da kake kiransa idza ma wallu idza wallau mudbirina lokacin suka juya baya sai Allah ya ce wa ma anta bi hadi hadi al-umi an dalalatihim kai annabin Allah ba kasance ba bai shiryar da wanda yake imuwance wanda yake jahilance wanda yake makauci akan bin Allah subhanahu wataala manzo Allah ba kai dora shi tafarki bai ji Allah subhanahu wataala in tusbi'u illa man yu'min billahi bi ayati bi ayatina Allah ce kana shiryar da kana jiyar da wanda yayi imani da ayoyin Allah subhanahu wataala shike gamsuwa shike tsayawa ya kashe kunne ya saurari bayananka dalla dalla na aikatawa ya je ya aikata abinda aka hana kuma ya hannu da wannan abu Allah ce fa hum muslimin ko suna masu miƙa wuya ɗari bisa ɗari ba sa'intar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wa idza wa idza qala al-qawlu alaihim akhrajna lahum dabba akhrajna lahum dabbatin من الأرض تكلمهم تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون Allah ya ce wa iza waqa'a alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun Allah ya ce wa iza waqa'a alqawlu alaihim idan zance al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ya fado akan su ma'ana mutanen da za a yi tashin alkiyama da su wanda Allah zai bushe wannan duniyar da su Allah ce akhrajna lahum dabbatan dabbatan min al-ardi za mu fitar musu da wata dabba daga cikin ƙasa wata dabba za ta fito haka kawai sai a ga wata halitta ta fito Allah ce lokacin da kiyama ta kusanto muka kusa mu busa mala'ika ya bushe ta kowanne ya faɗi ya mutu da wanda ke mulki da wanda ake mulka da masu kuɗi da talakawa da sarakuna da hakimansu gaba ɗaya da 'yan kasuwa da kowa Allah ce idan lokacin da ya yi muka tsara ya yi na halaka mutane alkiyama ta zo Allah ce a karajina sai mu fitar musu dabbata min al'ardi wata dabba daga cikin ƙasa to kallimu za ta dinga musu magana dabba ce za ta yi magana kowa ya ji inji Allah subhanahu wa ta'ala za ta ce annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun tabbas mutanen duniya mutanen wannan lokacin sun kasance ba su zama to masu yaƙini masu tabbatuwa da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ba ai duk abin da Allah ya ce su yi sun ki aikatawa kuma duk abin da Allah ya hana su ki aikatawa dabbar za ta fito tana musu bayani shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a musnad Imam Ahmad annabin Allah ce la taqumu sa'a hatta tarau tarau ashra ayatin annabi ce kiyama ba za ta tsayu ba ba za a yi tashin alkiyama ba alkiyama ba za ta miƙe ba manzara ce sai kun ga ayoyi guda goma ba za a yi tashin alkiyama ya ji manzon Allah ce sai abubuwa guda goma sun faru shi yasa malumai suka yi rubuce-rubuce akan alamatu sa'a alamomin tashin alkiyama kaga lokacin da mala'ika jibril ya tambaye manzon Allah fa akhbirni an amaratiha yace an talid al-amatu rabbataha wa an tara wa an tara an-nas ko al-huffata al-waghata al-alata yatatawaluna fil bunyani annabi yace mala'ika daga cikin alamun da ke nuna alkiyama ta kusa baiwa ku yanga ta haifi uwar gijiyarta ma'ana ya zamanto aikin da ya kamata iya ta dinga yi sai uwa ta dinga yi mata shi haka wasu malaman hadisi suka fassara yariya tana zaune tana kwance a ɗaki tana whatsapp tana tuta tana instagram mammata tana mata sharar ɗakinta mammata tana mata wankin kayanta mammata na dafa mata abinci a za su tashi alkiyama sai daga cewa an tara al-huffat al-urrat al'alata kaga mutanen da suke a ƙauye a ƙauye talakawa masu yawo ba takalmi ba tufafin kwarai annabi ya ce ya taɓawaluna fil buniyani sadaka rasulul karim annabi yayi gaskiya mutum can ya fito daga wata uwa duniya sai ka ga ya kera wani gida kamar arashi aka maza Allah ya gaskiya yanzu ka je ka tsaya ka lura cikin garin nan ka duk wani sauran ka diba ka diba ka maka da kauye hito cikin kashi ɗari da kirka samu kashi biyar na masu na yan garin nan ne duka da san su daga kauye suka hito to manzon Allah ya ce alkiyama ba za ta ce ba sai kun ga abu guda goma daga cikin abin da manzon Allah ya ce tulu shamsi min magharibiha min magharibiha rana ta fito daga yammacinta rana ta fito daga yamma inda take faduwa hadisi ya tabbata da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa kullun rana sai ta kai wa Allah ziyara ta je ta yi sajada Allah ya bada orda ta huce idan ta fito daga yamma daga gabas ta zo yamma sai ta kewaye ta je wajen Allah ta yi ibada idan ta yi da ibadarta sai Allah ya bata lese fase ta huce ta hito a gabas manzo Allah ce radda ta zo radda za a yi tashi washe garin ayi kiyama za ta zo wajen Allah subhanahu wataala ta yi ibada sai Allah ya ce mata koma inda kika fito in alkiyama kenan annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaye ba sai rana ta fito daga yamma sai manzon Allah su ce wa dukhan da kuma hayaki abu na bi hayaki da zai mawaye duniyan nan wasu sun fassara shi yaƙi yaƙi zai mamaye duniya sai annabin Allah ce wa khuruji ya ajuju da ma'ajuj da fitar ya ajuju da ma'ajuj wanda mun karanto a suratul taha ya ajuji da ma'aji za su zo duniyan nan wasu dabba ce guda biyu halittu guda biyu su ne asalin abun da in suka zo na gaba misalin a ce su iske flag niger tawaga ɗaya su zu ɗaya sai su ja duk tekun niger sai manzo Allah ce wa dabba da kuma wata dabba za ta fito mutane a duniya nan ne muhalli shahid wata halitta wasu masu suka ce ita ce ɗayar taguwar annabi salih lokacin da aka ce mahaifiyarta ta shi kuma cikin dutse suka ce idan alkiyama ta zo wannan dabbar da Allah ce ita za ta dawo a duniya za ta dinga yi mutane magana ce annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun mutane ba su yi imani da ayoyin Allah subhanahu wata'ala ba a guje Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya daga cikin alamun tashin alkiyama ku fitowar wannan dabba malumai sun kasa fito alamun tashin alkiyama kashi guda biyu akwai alamatu sa'a sugura akwai kuma alamatu sa'a alkubra akwai mayoyin alamun tashin alkiyama jibga jibga kana ganin su kawai ta kusa azifatil azifa ka kusa kana ganin su daga ciki daga rana ta fito daga yamma ko ka zo ba a karɓar mutum radda wannan hayakin ya mamaye duniya radda ya aji da ma'aji sun shigo duniyar Allah subhanahu wa ta'ala zai sayya annabin Allah annabi Isa ya ka karshen abu ka je ka bibi hadisi imamu muslim shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya karantar da mu cewa annabin Allah annabi Isa shi zai kawo karshen shi zai kawo karshen wannan abu to da kuma nan in suka faru ina abubuwa guda goma manzon Allah ya ambata abin da zai biyo baya shine sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa yi busa ana yin kuma busa to kuma kowanne tashi ta kare na ya karanta aya daya sai Allah ya ce
ويوم نحشر من كل أمة فرجا من كل أمة فرجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون الله يتي ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون الله يتي ويوم أرانا نحشر من كل أمة أتكون قوة الأمة التي زاموا تارا فوجا وستوجا وسجماعة mimman yukazzibu bi ayatina cikin wasu ta ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce fa hum yuza'una su za a karkada su zuwa jahannama Allah ya kare mu jama'a mun ji nan ya kamata mu kwana abinda muka faɗi da dai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladarsa kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna duk wanda yake bara addu'a ta alkhairi Allah subhanahu wataala ya biya mana da shi bukatocin mu na alkhairi baki daya wannan wata na Ramadana Allah subhanahu wataala ya sanya mana cikin intattu a cikin wannan wata muna addu'a dukkanin malaman na cikin wannan gari mai albarka na tawa Allah subhanahu wataala ya kara marayun su albarka ya kare su da kariyarsa Allah ya iya mu duk abin da ba mu iyawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh